farko dai babu usuli dini wa ma yajibu alal mukallafi babin asalin addini a ƙa'ida idan aka ce asalin addini ana nufin tauhidi ilimin kaɗaita Allah wanda shine abin da ya waje ba kowane balagagge mai hankali ya zamo ya sani kafin komai tun a abari za ka ji yana ce maka awwalu ba mene awwalu ma ya ji wa'adar mukallabi ya ce tasbihu imani ko kuma dama mu mun tashi tun ainihin farko idan yaro ya zo ya ce zai fara karatu da mai zai fara kawai mai kawai ne ya kusa shi ne tauhidi ai kana buɗe kawai farko za ka ji ana cewa alwujudu ko alwujudu samuwa sai a ce maka wajibatun lillahi ta'ala samuwa din ya wuce ga Allah madaukakin sarki kaga abu na farko ka tabbatar da akwai Allah shi yasa ma zaka ji a ce wa wa hadhihi hiya nafsiya wannan alwujud din ita ce nafsiya ita ce ainihin za ta tabbatar ma da cewa akwai Allah haka nan zai kama sarbiya ya kama ma'ani ya kama ma'anawiya wanda duk wa'annan abubuwan hanyoyi ne na sanin Allah da hujjoji da dalilai to shine yace awwal wajibi farkon abin da yake waje ba alal mukallafi akan balagagge mai hankali wanda kiran musulunci ya same shi shine ma'arifatul lahi kinan ya san Allah sani ne kini ba kawai sani ka ne ya Allah bai Allah shi an ciya mu wani an ce ka za ka ba a'a ka san shi da kini sanin Allah da kini kuwa shine ka san nafsiya ka san salbiya ka san ma'ani ka san suwobi ma'anawiya ka san menene ya dace ga ubangiji menene mustahili ga ubangiji ka zo ka san sifofin manzanni da sauransu kaga abin da yasa muke cewa ya kamata shi ilimi fahimta shi ne ilimi yanzu za ka samu mutum tun wajen shekara arba'in ya karanta kawai ko ya karanta kawai farko ake mishi alwujudu hadhihi hiya nafiya ya karanta ya fassara an je biyar an ce salbiya ya ji an je bakwai an ce ma'ani ya ji an je wasu bakwai an ce ma'anawiya ya ji amma da za ka tambaye shi dan Allah ba ni san me ake nufi da salbiya sai ya ce to kuma da Allah haka ma da muka je ya fassara muka faɗa mafiya sai ka ji haka menene nafiya sai ka ji sani ba to kaga bai san Allah da yaqini ba kenan ma'rifatul lahi yaqinan ka san me ake nufi da nafiya me ake nufi da salbiya in an ce ma'ani me ake nufi an ce sifatul ma'anawiya me ake ka san san wa'annan gaba daya ka tabbatar da wanda suka wuce ga ubangiji ka kore wanda suka kori ga ubangiji kaga ka san Allah kenan sani ne yaqini ma'rifatul lahi yaqinan fa'arifi yace ka san haka wa inna mal alamu turran hajisu وإنما حدي آيات واسرة العالم عالم إذا أكشي عالم شيء كل ما سوى الله duk wanda ba Allah ba alam ne to alam din halittun nan durran gaba daya ka tabbatar da cewa hadisu fararru ne ko a cikin kawaji ba kana jin na cewa wa qidamul wa ne wa hudusul alami ba kaga hudusul alami zai cewa wajibatul lillahi ta'ala saboda haka alam gaba ɗaya fararru ne wallahu Allah maujudun shine samamme wanda ƙadimin gabatacce ba shi da farko warisu kuma mai gajewa wanda yake dawwamamme ba shi da ƙarshe kaji yanzu a nan ka samu nafsiya ka samu sifa biyu a salbiya shine alƙidamu wal baqau ko kaga alwujud shine maujudun alƙidamu ƙadimun al baqau warisu gane sannan وقائم بنفسه وزوجنا مخالف لخلقه لحسنا kaga abin da yasa dama na ce muku wannan littafi idan mutum ya mai da hankali zai wanke mar karatun shi na baya kuma zai taimaka mar karatun gaba kaga tun yanzu mun koma kawaki kawaki ma farko karatun yara wanda in an fara da shi ake farawa amma zai ga ga yanar dattawa ana ta murna wani ma sai yanzu ya taba jin me ake nufi da nafsiya tafiya a gani ka ga mu wanda hankali zai wuce mana ka wa'ayi mu adalin mu ashimawun mu waye waye duk sai ka same su a cikin wa qa'imun bi nafsihi Allah wadatacce ne ga zakin shi baya bukatan aini mai kebancewa da wani bangare sannan kuma baya bukatan ainihin muhalli saboda a can yana cewa li annahu kana wala makanu fi azali da ya yi zamanu saboda haka Allah wadatacce ne shi yasa kawai za ka yana cewa wal qiyamu bin nafsi shine wa qa'imu bi nafsihi wa bi gina ma mutum wadatar mukhalifun li khalqihi kuma Allah ya saba wa halittun shi gaba daya babu wani abin da ya kama da ubangiji ya ce laisa ka mithlihi shay'un shine wal mukhalafatu a kawai ko mukhalifun li khalqihi Allah ya saba wa halittun shi gaba daya duk wani abin da ido zai iya gani ko hanci ya shinshina ko kunne ya saurara ko hannu ya shafa ya ji shi to ba Allah bane Allah ya saba wa komai da ya saka mutum shekun shi yasa ake cewa malaman tauhidi suke cewa wai adamul idraki bi tauhidi idrakun ko adamul idraki bi ma'rifatillahi idrakun suka ce rashin riska cikin sanin Allah shine riska wai ka zauna ka yi da kokuri ka yi da kokuri ka yi ka gama ka gano wani abu ka ce ba ka gane komai mu ce to shi ne gane amma da za ta ce ka gane wani abu ke yi saboda mai saboda na duk wani afsar eh duk wani hawas ba zai riske shi ba saboda haka ka gama hawas din ka ka gama tunanin ka ba ka gano ba yanzu shi ne gano to kaga wal mukhalafa tu ta hudu ko idan an ya karatun nan zamu soke shi ta bulan wa wahidun fi zatihi wa fi sifa sannan Allah makaɗaici ne fi zati cikin zatin Allah shi kadai ne yawwa babu wani zati wanda ainihin ya kamanci zatin Allah sannan kuma zatin Allah zati ne wanda ba wai juzi'i juzi'i ne aka hada ba yanzu misali in ka dauko zatin wani halitta ai za a ce akwai hannu akwai kafa akwai kunne akwai ido akwai kaza akwai kaza su aka hada sai ka zama wannan halittar ba to shi zatin Allah makadaici ne babu wani ajiza a zatin Allah sannan kuma zatin Allah shi kadai ne babu wani zati wanda za a ce wannan ma zati ne zatin Allah ma zati ne shi yasa ma malamai suke cewa kowane abu kowane abu babu ne Allah shi ne akwai saboda me saboda ai kowane abu asalin shi babu ne kuma karshe zai je kare a babu amma Allah shi kadimi ne warisi ne saboda ka samuwan Allah shi ne samuwa kaga wani wadaniyar kenan ko to kaga mun samu siba biyar na sabbiya sai ne yanzu tambayan me yasa aka ce wancan lafiya wannan biyar da aka ce musu salbiya na gaba aka ce ma'ani na gaba aka ce ma'anawiya kaga wayannan sifofi guda biyar alqidamu wal baqa'u wal muqarabatu wal qiyam bi nafsi wal wadaniya biyar din nan an ce musu salbiya ne saboda su sifofi ne wanda suke tube na ƙasa ga zakin Allah tube man kuma ya tabbatar da kamala ga zakin Allah. Mun gane? Idan ka ce alƙidanmu gabatuwa ba shi da farko, kaga ka kore samun farko ga Ubangiji. kaga ka yi tsarku da samun farko ga ubangiji ka tabbatar da Allah ba shi da farko haka idan ka ce albasa wanzuwa da wama kaga kenan ka tabbatar da ubangiji ba zai kare ba har abadan abadan ubangiji yana nan haka nan sauran tsibi gaba ɗaya shi yasa ka ce musu salmiya da ya zaka mitinin layi shehun farifa ya ce babu wani abu ga mitinin layi ga wani misalin Allah shehun babu wani abu da ya kama da Allah farifa ka san haka yawa akwai Allah amma babu wani abun da za ka yi tunani shi ka ce wannan abun ya yi kama da ubangiji balle ma a ce za ka yi idiraki na ubangiji lahu kalamun magana ya tabbata ga ubangiji kudratun iko ya tabbata ga ubangiji samun ji ya tabbata ga Ubangiji, basarun gani ya tabbata ga Ubangiji, iradatun nufi ya tabbata gare shi, ilimin sani ya tabbata gare shi, hayatun rayuwa ya tabbata gare shi, wayannan abubuwan guda bakwai jal sabar yake labarai hadisai ingantattu wasu ma ayoyin Qur'ani sun zo a tabbacin wayannan sifofin ga Ubangiji. Ga wayannan su ne sifatul ma'ani. Idan muka ce sifatul ma'ani sifan da ma'ana yake tabbatar da shi yanzu misali idan aka ce wannan mutumin mai iko ne sai ya zo ya zauna a kan kujera aka ce wannan shi ne mai ikon yin abu kaza yanzu ina ikon in ka kalle shi ka ce a nuna min ikon za a nuna ma to kaga sifa ce wanda ma'ana ce take tabbatar da shi haka nan idan aka ce me nufi ne ina nufin kaga ai ba za ka gani ba ma'ana ce take tabbatar da shi shi yasa ma wata rana aka ce wani malami bai da sufi ‘ya'yan musulmi suna karatu a wajen shi akwai hatsari ka sa ‘ya'yan musulmi ka dauko wani wanda ba musulmi ba ko ya mummuna da karantar da shi kawai da ya fahimci cewa yaran nan suna tare da shi sun gudu hankali shi kenan kawai sai ya musu wani dabara ya ce to yara ba an ce akwai Allah ba akwai Allah akwai Allah akwai Allah sai ya ce wannan menene aka ce alƙalami wannan menene bangon rubutu wannan waye suka ce malam wannan kalmar menene wannan suka ce aji ne duk ya tambaya sai ya ce wayannan abin duk ba kuna ganin su ba eh to sai ya ce to ina Allah yake in dai akwai shi ma ya kamata ku gani shi kaga ya tsaya to shi shanin Allah kuma dole mutum ya dauko irin wannan Allah ya rubuta ne da rama ko sai Allah ya wani ilhama ya karami sai daga hannu da ya daga ya ce ka bai izinin yi bayani ya ce na baka yaran shi ma ta ce ko yara ne wannan kaza ne ne wannan ne wannan ne wannan sai ya ce to malam yana da hankali ya to ina hankali yake ya ce ina hankali malam ya ce ashe mu dama da mamu ba su ke tafiya kada shi ke nan ko ku yi ta tafi gaba ba yaro karami sai ya tashi ya maganin abin da yake wuya shi ya yi musu yawwa to haka na sifatul bani shi su wayannan sifofi ne wanda ma'ana ce take tabbatar da su idan abin yana tsaye aka ce abin yana da wani aka ce maka yana da wani abin ba za ka gan shi a ido ba amma ma'ana tana tabbatar da shi su ne sifatul bani guda bakwai a cikin su akwai wai da ake cewa shurudul fa'il shurudul fa'il shine al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wayannan sifofi guda uku iko nufi sani rayuwa wayannan kuɗin idan mutum bai da shi to ba shi da ainihin daman ya aikata aiki misali an ce zo ya abu kaza ba zai iya ba ta ina zai kaga ba kudura an ce zo ya abu kaza amma shi bai iya yi ba duk abin da za ka yi zai ba ya iya ba ta ina abin zai yi kaga babu irada an ce ya zo ya yi abin amma bai san yadda zai ba ta zai yi kaga babu ilimi an ce ya zo ya abin lokacin ma ya mutu muke ce ya za a yi abu na ga su batun fa'il ke nan shurudul fa'il wa inna su guda hudan shi ne malamai ke cewa shurudul fa'il al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal haya to wayannan su ne sifofi na ma'ani ma'ana take tabbatar da su wa kaunu hayyan muridan qadira wa mutakalliman sami'an mubsira وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعديل واللون والطعم والجسم او ارم وما على الله امور الدكتور يشكما وكونه حيا kasancewan Allah rayayye ne muridan mai nufi ne ƙadiran mai iko ne wa mutakalliman mai magana ne sami'an mai ji ne muftira mai gani ne wanda su ne sifofin ma'anawiya ma'ana sifofin da aka lafiya su da sifofin ma'ani kaga wancan wance alƙudratu iko ya tabbata ga ubangiji kaga wannan tabbacin iko da ubangijin shi zai tabbatar ma da cewa ƙadiran Allah ne iso ne haka in ka ce wani iradatu nufi ya tabbata ga ubangiji ko ya ga ubangiji to wannan ran shi zai tabbatar da muridan Allah mai nufi ne zuwa ƙarshe a jalla ani tamsili Allah ya girma ga wani misaltawa babu wani wanda ya ce misalta ko kuma babu wani abu wanda ya zama irin misali na ubangiji wa tabi'i haka nan Allah ya girma ga wani dabi'a babu wani abu da za a ce wai dabi'a ne ga ubangiji kin da Allah ya samu to dole ne ya samar da halitta wannan samuwar shi din dabi'a ne ya samu halitta to babu wannan dabi'a ga ubangiji wata alili haka nan ta alil ba shi ga ubangiji talil shi ne illa a ce ai samu halittun nan illa ne na samu ubangiji tun da Allah ya samu ko baya so dole halittun nan su samu to wannan babu wannan illa din dan wayannan abubuwan duka akwai firkoki wanda suka ainihin fito a cikin musulunci suka samu wasu munanan aƙidu wanda suke da irin waɗannan aƙidun a kabiliya za su ce ai ɗabi'a ne na Ubangiji tun da ya zamo akwai shi to a ɗabi'a ba zai samu kamala ba dole sai ya haifi mu shi yasa yi kaga kenan ba ikhtiyari shi ba kenan wasu kuma ce ai illan samuwan Allah shi ne samuwan halittun mana inda dai akwai Allah dole ne halittun da masu samu kaga to wannan ta'alil din da ba ɗaya malaman sunna wanda suke malaman sunna na gaskiya a rubuta to jama'a sun kore su وتعليل هكذا عند تعليل شيء وتعليل أو في سر أبيجي تجسي كوفي نما أني جبادة أشي دي أقول ذات الله أما باب دكون إيكو إرادة سني لا يواجه ونبا أتانا كذا ذات الله كله إن تكوين ذات الله وإن الشيما ألا يا ربنا دون ونن ينا ننتي على السبوتيشي wallauni haka nan kala wadami da ɗanɗano duka sun koru da ubangiji ai sai abin da za ka iya ganin shi ne za ka iya shafawa ka jera da laushi ko ka ɗanɗana ka jera da ɗanɗano to haka wa'in abubuwan sun koru da ubangiji wa jizmun haka nan ciki ya koru da ubangiji akwai zatin Allah amma ka ce zatin Allah jiki ne wannan ya koru da ubangiji abu ne wanda hankali ba zai iya kamawa ba an ka ce jiki ko baka gan shi ba hankali ka zai iya ainihin suranta ma shi saboda haka jiki ya koru da ubangiji Allah ba jiki ba ne shi yasa ma akwai birka da ake cewa mujassama wanda suke tabbatar da cewa Allah jiki ne domin ya koru da ubangiji au aran ko kuma aran sifofi abubuwa da suke gujewa kamar a ce dogo ne ko gajere ne ko mai faɗi ne ko kaza wannan duka sun koru da ubangiji kuma alallahi umurun tukkirat babu wasu al'amura da ake fayyantawa ga ubangiji Allah babu abu da yake zama wajibi ga ubangiji la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu wa kullu ma jaa bi lafzi yuhimu yace kuma duk abin da ya zo da lafazi da zai imautar kamar yanzu mun ce Allah ba jiki ba ne ko babu abin da ya kama da Allah sai kana karatu za ka yana cewa kullum man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika kaga yace wajhu rabbika ko yadda za yi fauka aiki da sauransu to irin wa'annan kaga zai yi motar da kai a karatu da kai to in ka zo ya za ka yi yace a ɗayan biyu awwihu ka masa tawili idan aka ce yanzu za a boka yin sai dauri ka ce ikon Allah yana sama da ikon sultani kaga baka ce hannun Allah ba balle a ce ka ke tasiri ka tabbatar da hannu ga ubangiji an ko kuma kawai ga hanya mafi sauki kulfi rabbi adamu kawai ka ce ubangiji na shi ya fi sanin abin da yake nufi da wurin nan ba shi kenan ba ai Allah ba zai kallafa ba dan ne baka binciko ka gano hakikani ba ولقد رأينا خيره وشره بأمره وكله ومره ما شاءه كان وإلا لم يكن إذا قضى أمرا يقول كن يكن يشي والقدر إيلم كيسن القدر قدر خيره الخير قدر وشره لشر قدر وكله دميدائي ومره دميدائي مردائي يدك إيلم كيسن سنة فرواني بأمره da al'amarin ubangiji da wurin ubangiji babu wani abin da za a ce wai Allah bai nufin faruwar abin ba amma dole abin ya faru babu wannan duk abin da kaga ya faru to da irada ne da nufin ubangiji ne wannan abin ya faru ko alheri ne ko sharri ne ko mizaji ne ko mardaɗi ne wannan abin kaddara ne dama Allah ya kaddara lokaci ake jira kuma lokaci yayi abin da shi ya faru saboda haka ma sha kana duk abin da Allah ya so shi yake zamowa wa illa duk abin da Allah bai so ba lam yakun da zai kasance ba idza qaba amran yakunu kun yakun idan Allah ya hukunta al'amari kawai zai ce abin kun ya zamo ne ya kun kawai yadda abin ya zamo shi lamarin Allah babu wahala a cikin sha'anin aikin Allah duk abin da Allah yake so yayi yana nufin abin ya ce abin ka zama abu kaza kawai sai ya zama ويغفر الذنب سوى الشرك wannan kuma muna karanta aqida ne na ahlus sunna wal jama'a na gaskiya na ahlus sunna masu da'awa ba ahlus sunna na gaskiya wannan shine aqidar sunna ويغفر الذنب Allah yana gafarta zunubai suwa shirki banda shirka kaga wannan ayatin Qur'ani ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka Allah yana gabar da zirgai gaba ɗaya in ba shirka ba liman ya sha uku wanda yake so saboda haka duk girman zunubin mutum kar ka yi tunanin Allah ba zai gafarta mishi ba in dai ba shirka ba ne ko ya mutu bai tuba ba Allah zai iya gafarta masa yi wato wato fardun kuma tuba farilla ne ban zaman saboda haka dan uwa kan ci tuba kullum wa sharfa sharadin tuba ne farko min zambi an yi kuriya mutum ya tuku ya kan uku daga wannan zunubin da yake yi kaga nan ba mun koma ahalari sai ka ja ce mana wa an ya turkar ma'asiyata fi sa'atiha ko shine ainihin min zambi an yi kuriya ya tumbuku daga zunubin da yake min baurihi a gaggawan shi ma'ana daga lokacin da tsoron Allah ya shigo zuciyar shi take ya tuba ya bar wannan zunubi sannan wal azmu Allah yarji'a yayi ainihin azama yayi niyyar Allah yarji'a ba zai sake kowa zunubin ba kaga ce yace wa niyyatu Allah ya kuma ila zambi ko to shine wal azmu Allah yarji'a waraddu zulmin haka nan ya mai da zalunce zalunce mumkin wanda zai duk abin da ya san cewa ya zalunci wani na haƙƙinsa ko ya yi ƙoƙari ya biyar in zai yiwu abin da ba zai yiwu ba ya yi addu'a ya yi wata ibada ya ce Allah ya ba wannan ladan a maimakon wannan ainihin haƙƙin shi da yake wajen ka ya zagaye da ba za ka iya biyar masa ba. wannan damu haka nan sai yin nadama a shi ne cin mafi ga wannan mu alama fata ko to wayannan su ne shirkan tuba amma mutum ya tuba daga zunubi ya yi nadama ba ya zara yanzu bai tuba ba wai shi yana zaune ne sai yara suka zo suna rashin ji suna mai ci ayya a lokacin da muka yi namu yanzu ne suka yi ka so ka tuba ba kawai girma ne ya zo ma ba za ka iya ba shi ne kawai a in ka tuba ba ka so ma ka saka wannan abin kana tunawa da dama ce za ta zo ka shi da ma ana sani ka yi wannan abin ba amma kana tukiya kana nuna ba irin na kuwa ya kun na ba kuwa ba wannan da mu wa bi kitina bil ismi yuhallimamu haka nan yuhallimamu ana shafe kananan zirbai bi kitina bil ismi da ne sake manyan zirbai kamar da yazo a nasi in ka ji da ne ka bayar ma ta hauna anhu yukaffir ankum sayi'atikum ومن يموت ولم يتو أو إذنه أو إذن الله جميع أمره yake duk mutumin da ya mutu bai tuba daga ainihin zargin shi ba to ga shi ga lamarin shi zuwa ga Allah gaba daya kaga shi shigi ne bayan mutuwa mutum har a zo a rika lissafa laifin shi duk abin da mutum ya yi in dai ba shirka ya yi ba kuma ya mutu kana gani bai tuba ba ba ka da hakkin da ko ba ka da ainihin yancin da za ka ce masa wannan mutumin dan wuta ne wannan mutumin za masa azaba ko zai samu rafa ruwa wannan kawai ga shi ka lamarin shi zuwa ga Allah in Allah ne yake la yaghfiru an yushraka bi yaghfiru ma tukan da ya sha yau a ce wani musulmin mazaliya yana yana gudunce yace ko da a ce mutumin nan lokacin da kuka zo kuka samu gawan shi an matsiyen naman mutum yana ci yana kurban giya yana kuma wannan mutumin shi ya kashe shi yake cin tsinan yana kurban giya yana kan zine mutu ba ka da yancin da za ka ce da mutai. Kaga ya ƙarshen zunubi kenan ko ga kisa ga shan giya ga zina ga to duk da haka ai zunubai ne kawai komi ita da jami'a amri. In kana so zaman lafiya tsakanin ka da ɗan uwanka musulmi duk abin da yake yi in yana duniya amma daga ya mutu tattara shi ta mai shi ta wuce. Ka rufe kai yanzu kai ne abin ji ba shi shi ka ya ji ya zaka shi. لا بالأذام للمسيء يبدأ والكفر والتقليد عنه يمنع يكي لا يبدأ بأن يكي بالأذام الأذاب للمسيء بمون الأيكي يكي مون الأيكي متن بزاي يكي شو أن ذكر الأذاب با سنن والكفر والتقليد عنه يمنع يمنع أننا الكفر كابرشي والتقليد يدو مروى أوتا عنه دبني شبا كابري بني مبزيد يوم أوتا با متكرينا لإيماني ويا شبوتا وترزا بكشي wazuki dayin wazi zanen busika min gairi takfirin siwa na bijika wannan fadi yana tafiya kan aqidar ahlus sunna wal jama'a na gaskiya yadda za ka tafi ka tsare da jama'a lafiya ka tsare da ainihin tsakaninka da Allah lafiya kaga yake ba kafirtawa babu dogarwa a zunubi ina wanda kawai za ka ɗanyi wani abu kaɗan ya ce ma ka kafurta a ina ya gano ga shi ne duk wani nau'in zunubi an faɗa an ce ba za ka kafurta mutum ba saboda haka kafirtawa ba aiki ne na musulmi ba ya kafirta ɗan uwan shi musulmi wa zulki da yin wata zalin busika ya ce ma abota bid'a firkoki na addini irin su murji'a irin su ainihin mutazilawa irin da sauran firkoki ne gaba ɗaya masu rika nan wasi zali da kuma masu ikizari ga mutazilawa malami ya ce kurtiga gaba ɗaya an fasikantar da su abin da suke fasikanci ne amma min geri tafiye ba tare da kafurtawa ba ka duba ba abubuwan da suke faɗa ɗin ya fi saba wa aƙidin ahlus sunna wal jama'a amma matsayin aka ce bai kai su ga kafirci ba sai dai a ce su yi fasikanci yanzu misali kamar mutazilawa ai a cikin aƙida ɗin ne suka ce su sun san sifofi na ma'anawiya sun tabbata ga ubangiji amma ba ko sifofi na ma'anawi al-qudratu wal iradatu wal ilmu la ya suka ce wayannan sifofin kar a danganta wa zaki zaki ba shi da baya tare da wayannan sibobin amma sun yarda da sibobin ma'anawiya misali sibon ma'ani shine al-qudratu ba me ma'ana al-qudratu iko muka ce ya tabbata wajibi ne ga Allah madaukakin sarki a ma'anawiya kuma sai muka ce qadiran Allah mai iko ne sai muka ce to a cire can qudratun a bar musu qadiran ne kawai eh sun su ba su yadda da kujerar ruwa amma sun yadda da kadiran sai wuce ta wannan sabanin kawai na raba ne in ya ga da kadiran ai dole ne kujerar ya tabbata gare shi to duk ire-iren waɗannan firkokin malami ya ce ana fasikantar da su ne saboda abubuwan da suke faɗa ga sun saba wa addinin ahlus sunna wal jama'a amma in an bi diddigi an kai su kurewa kuma dole za su a haɗu inda ka ce baka yarda da akwai kudura ga ubangiji ba amma kayan da shi Allah mai kudura ne to me bambanci ya ce min kai da fiye siwa na biyu ba ya ce sai dai a cikin hukokin wanda bai kore dumuwa da Allah shi kan kafin ne duk wanda ya ce an mutu ba za a tashi a gamu da Allah ba wannan kan matsayin shi ya kai ya kafin saboda ya tsare ta alƙur'ani aw kana bil kulli rabbi anima ko ko mutum da yake to ni ya san ubangiji ya san dunkulallen abubuwa amma bai san ko da filla filla ba to wannan shi ma ya kaburta saboda aini ya takaita ilimin Allah Allah ya ce a hada bi kulli shay'in ilma shi sai ya takaita ilimin Allah ya kaburta min duni juz'iyati yace ba tare da sanin ainihin yanke yankin abubuwa ba aujen sama ko mutum da ya jiki sai da ubangiji yace Allah jiki ne kamar yadda sauran halittu suke jiki to yanzu wannan shi ma aqidarsa kafirci ne Allah ya kare